الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau 23 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 8 ga watan 6 miladiya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka wato masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba yi wannan insha Allah shine majalisun mu na 22 da izinin Allah kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuta kuma ya kamata a karanta su wannan na farko ba tambaya yake ba daga na ko mataimakin sakataren makabarta makabartan mu ta dambo shine yake jawo hankalin 'yan uwa cewa damuna ta faɗi ɗabi'ar wurin yakan zirma kaburbura akan samu su zirma to ana neman yan uwa da su ba da gudunmuwa ta ƙasa ja jar ƙasa domin ciku da kuma gyara makabartar Allah madaukacin sarki ya sa mutane sun je kuma su taimaka wannan gyaran makabarta hakkinmu ne inda za a kai kowa kenan gata ne mutum ya mutu a ɗauke shi a kai shi makabarta wanda kura ta cinye wanda wani naman jeji ya cinye shi sai ka ga hankalin danginsa ya tashi saboda ba a ga gawarsa ba amma wannan a ga gawar mutum a mata wanka a mata sallah a kintsa ta a je a kai ta makabarta to wani nau'i ne na gata da musulunci ya mana saboda ya kamata mu kyautata wannan wuri namu inda gidan kowa ne ko ba dade ko ba jima mutum zai tsinci kanshi a wannan waje da Allah ya bada ikon taimakawa wannan yake cewa assalamu alaikum ala gafarta malam shin ya halatta ga mai yin itikafi yayi amfani da waya ko rediyo ko littafin da ba alkur'ani ba to ya halasta amma dai ba ya mai da shi ɗabi'a ba ya halasta mutum ya amfani da waya musamman wajen kila ya isar da wani sako ko gida haka ya ce a kawo mushi wani abu amma waya haka nan kawai mutum ya batte ya tafiya ko ya rika chatin in chatin ka zo yi masallaci kai ka koma gida a gida ake chatin ba a masallaci ba ba a chatin a masallaci ka zo itikafi kuma ka kama matsa-matsan waya kana latsa-latse to an ki cin biri an ci lalace kaga mutum ya zaman shi a gida akwai malaman da suke ganin ma waya mutum ya amfani da ita ma bai halasta ba amma dai sun zafafa amma dai kira na lalura to ba laifi ba ne in mutum ya zo da wayar sakila akwai bukata a gida ya kira ya ce a yi kaza ko a yi kaza ko a bar kaza to wannan ba a hana ba haka nan zuwa da rediyo wannan kan ba shi baya cin abin da aka saka kai a itikafi me zaka ji a rediyo ka ji rikicin siyasa ko ko ka ji me zaka ji a rediyo duk masallacin da kake ana tafsiri in tafsiri zaka saurara kuma da bukata da bukata kake ka saurari tafsirin wani malami na musamman kila da ake sawa a rediyo sai kai zaman ka a gida ba sai ka shigo masallaci ba mai itikafi so ake lizumci karatun alkur'ani da zikirin Allah istighfari tasbihi takbiri tahmidi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne abubuwan da ake buƙatar mutum ya tsare in yana itikafi malamai da yawa sun tafi akan cewa duk littafin da ba alqur'ani ba abin da yafi mutum ya ajiye shi amma akwai ɗaiɗaikun malamai da suke ganin mutum zai iya duba hadisi ko kuma wani littafi na addini amma tsawon lokaci kana waɗannan karance-karancen to ka ba alqur'ani wannan lokacin ya zama ƙur'ani za ka riƙa nazarinsa kana karantawa alal aqalli ka shigo itikafi za ka yi kwanaki goma to yi kokari ka sauke alqur'ani a cikin waɗannan kwanaki goma kullun ka yi izifi shida kullun ka yi izifi shida kaga za ka sauke qur'ani kenan wannan shine abin da yafi malam ni ne ina cikin yin sallar farilla bayan na yi nisa sai na ga shaidar wani waje bai sami ruwa ba a jikin a jikin a jikin kafata amma ban yanke sallar na je na wanke ba kuma ban canza sallar ba malam menene hukuncin sallar tawa sai ka je ka canza alwala ka yi wannan sallar ita kadai ka tuban ma Allah ka sake aikata haka in ko da mazhabin malikiya za a baka to duk sallolin da kai a bayan ta sun rushe sai ka rama ka yi tartibi saboda su sharaɗi ne na tartibi in za a rama wata sallah to duk abin da ya zo bayan ta sai an rama su amma dai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la kaffarata laha illa dalika sallah idan aka rasa wani abu ko kuma aka samu damuwa a cikinta to babu kafara a kanta sai dai a yi ta ita kadai saboda ka shi ka je ke wannan sallar taka Allah ƙara malin imani da tambaya ta ita ce ya halatta mutum ya auri ƙanwar matar babansa waɗanda suke uwa uba ɗaya amma uwa kowa da tashi ko uwa ɗaya da uba ɗaya ne ai baya ba ba ruwan kan ba ba matar da babanka ya aura matar da babanka ya aura ita ce ba za ka aura ba amma kanwata ya halatta za ka iya auren ta ai ba alaka tsakaninku da ita kanwa ba ka da alaka da ita shi kenan babanka yana auren ya kai kuma kana auren kanwa shi kenan abu ya yi daidai dangantakar ta yi nisa abinda ake lura da shi a haramcin aure shine kusanci amma wannan babu alaka sau da ka babu laifi mutum zai iya aurenta Allah ya kara mal lafiya malam ya inganta yin sallar tarawihi da raka'a ɗaya tak doguwar raka'a to ya inganta an samo daga cin daga sahabbai kamar sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da abin nan da da da da, da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma sun kasance sukan yi sukan yi sallar dare da raka'a daya ai ai ha Hassan ibn Thabit ai ya faɗa a cikin waƙen da ya yi na ta'aziyar sayyidina Uthman ibn Affan ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا يقطع الليل تسبيحا أي ركعة كينا وقرآنا يصوت قرآن يأتيك سيدنا أم سيدنا عثمان بن عفان يكن يركع ديا إن يفارو تندق بقر سياقينا سنن زي ركوع وعليه متن da haka ya halasta mutum zai iya yi amma dai abin da ya fi mutum ya wasu rako'in kafin ya yi ta shine abin da ya fi kuma aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kenan ya yi a rayuwarsa so da ka cikakken koyi ya fi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum ya wannan ba za a ce sallar shi ba ta yi ba domin a nan ma yana da abin koyi shi dai bai kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wallahu alam Allah shiryatar da mu muna cikin tafsirin aya ta casa'in da biyar ci gaba da bayani da Allah maɗaukakin sarki yake mana a kan cewa tabbas yahudawa ba za su yi burin mutuwa ba saboda sun san kasassabar da suka aikata a duniya mutumin da ya san ya aikata tsiya a duniya ba yadda za a iya ce lahira ta zo ba zai yi fatan a ce kiyama ta tashi ba inda da yadda zai yi ma ka a yi tashin alkiyama to da haka je amma dai tunda ta zama dole in lokaci ya sai an je to ba yadda suka iya amma su da kansu su burin mutuwa ba za su yi ba a ramma Allah madaukakin sarki ce walan ya tamannahu abada bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim
tashi ba ta yi ai ta tana yi ani ta ba ta da matsala ai ba ta bace matsala tashi ce
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين جارة آرما باتدا باتي ko ba ta yi ko ba ta yi da ƙarfi na'am Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani akan cewa yahudawa ba za su taɓa fatan su mutu ba saboda sun san abin da suka aikata a ƙarƙashin wannan ayar muke bayani mun kawo maganar da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayani an tawili ayatul Qur'an to shine sai Allah al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ci gaba da ce mana da Allah madaukakin sarki ya ce bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da hannuwansu suka aikata kaga ba kowace ɓanna ba ce ai suka aikata da hannu to amma al'adar balarabe a maganarsa duk abin da mutum ya aikata to shi sai ya ce da hannu aka yi shi yasa a yake da karin magana yake cewa ya daka aukata wa fuka nafaha ya daka aukata wa fuka nafaha karin magana ne na larabci da hausa za ka iya fassara shi ka ce tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan doka wato mutumin da ya je ya aikata abu da hannunsa sannan kuma hannun shi ba bakin shi ya je ya ja masa to duk abin da ya biyo baya shi ya so to balarabe ya saba duk abin da mutum ya aikata a lugan larabci sai balarabe ya danganta wannan abin zuwa ga hannun mutum ko da ba hannun sa yi ba kila wannan aikin kafa shi ta yi kila aikin bakin shi ya yi kila aikin idan sa ya yi to amma a ɗabi'ar balarabe a fasahar maganarsa sai ya danganta abin zuwa ga hannu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim yahudawa ba za su taba fatan su mutu ba saboda abubuwan da hannayensu suka aikata to shine ibnu jarir rahmatullahi alaihi yake cewa wa inna ma qila dalika bi idafatihi ila al-yadi an faɗi haka ne aka danganta aikinsu zuwa ga hannu لأن عظم جنايات الناس بأيديهم domin mafi yawancin ayyukan da mutane suke aikata marasa kyau to da hannu suke aikatawa da hannu suke aikatawa shi yasa ai ku lura da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da da zai yi bayanin waye musulmi sai ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi a jikin dan adam babu kamar waɗannan gabobin guda biyu a aiki hannu da harshe malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-wabil tayyib min al-kalim at-tayyib yace harshe ya fi aiki hannu har yake cewa da a ce aikin da harshe yake yi hannu ke yi ko da a ce tsawon harshe ya kai na hannu to da ba za a zauna a duniyan nan ba harshe da kake ganin shaka ga yanan dan mutsili da Allah ya ga dama ya halicce shi ya kai tsawon hannu to ba za a iya zama a duniyar nan ba saboda rigingimin da za a rika yi shi yasa kaga sai aka mishi gate biyu kofa biyu yake da ita kofofi har biyu aka masa kofa ta farko ita ce kofa ta karfe ita ce kofa haƙora kafin harshe ya fito sai idan haƙora sun ɗaga sannan idan haƙora suka ɗaga har yanzu akwai wata ƙofar ita ce laɓa amma da a cikin gabobinka ba wanda yake da waɗannan ƙofofin saura ma ba su da ƙofofi hannuwa bai da ƙofa gashi a buɗe yake to amma duk da haka wasu malamai suna ganin hannu ayyukan da yake yana da suna da yawa to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya danganta aikin da mutum ya aikata zuwa ga hannunsa ko ba hannunsa ya aikata ba domin larabawa a fasahar magana su haka suke faɗa shi ko qur'ani ya sauka ne da harshen larabci بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون kaga Qur'an ya sauka da harshen larabci ne so da ka dukkan wani ado da fasaha da balaga da gwanan cewa da da larabawa suke da shi a harshen su to Qur'ani ne kamata a ce an sama a ciki a cikin sa shi yasa mutumin da ke son ya iya larabci sosai to ya san alqur'ani in ka san alkur'ani to ka samu mabudi na farko na iya harshen larabci hatta wanda ba musulmai ba in suna son su fahimci larabci haka aka rika ba su shawara cewa su haddace alkur'ani in sun haddace alkur'ani sai harshen larabci ya musu sauki to shine wannan fajar al-kalamu bi isti'mal idafati al-jinayati sai ya zama ya gudana a cikin harshen larabci ta hanyar danganta ayyuka marasa kyau allati yajniha an-nasu ila aydihim ayyukan da mutane suke aikata marasa kyau sai a danganta su zuwa ga hannuwansu in mutum ya aikata wani aiki mara kyau ko ba hannunsa ya yi ba sai a ce ai hannun shi ne ya aikata abu hatta udifa kullu ma uqiba alaihi al-insanu mimma janahu bi sa'iri a'dha'i jasadihi ila annaha uqubatun ala ma janatu yadu har ya kasance dukkan wata uquba da za a ma dan adam sakamakon abin da wata gaba daga cikin gabobinsa suka aikata to sai a danganta wannan abin zuwa ga hannunsa kaga kaman wancan ya daka aukata wa fuka nafaha idan mutum ya wani abu ne mara kyau sai abin mara kyau ya dawo masa sai balarabe ya ce a ya daka aukata wa fuka nafaha to ka gani wannan so daga wannan al'ada ce ta balarabe ya saba duk lokacin da mutum ya aiki mara kyau sai a danganta shi zuwa ga hannunsa sai sai hannun shi ne ya ja mishi ba hannun shi ya aikata ba ko da ba hannun ya aikata ba abun a baki yayi فلذلك قال جل ثناؤه للعربي شي يسا الله تعالى da ya tashi bayani tun da larabawa ake bayani a lokacin da alkur'ani yake sauka shi aka ce bima qaddamat aydihim saboda ababan da hannayen yahudawan suka aikata shi yasa ba za su yi fatan su mutu ba sun san hannayensu sun aikata miyagun ayyuka sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da hannu ake karyatawa kaga ba da hannu ake kareta ba da zuciya ake kareta ko da baki ba a kareta mutum da hannu da baki ake kareta shi ko a kareta shi da zuciya kaga ɗaya kenan kafircin da suka aikata mafi yawanci da zuciyarsu suka yi da zuciyarsu suka aikata amma da Allah ta'ala ya tashi bayani sai ya ce bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da hannayensu suka aikata يعني أبن دا ألا مدوك كنسر يكي نفي دا يتشي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ينا نفهم ولن يتمنى اليهود الموت يهودا وادا أي بذات فاتن سمتبا بما قدموا أمامهم في حياتهم سبو دا أبن دا سكا جباتر كافن سمت أتشرى يوسو من كفرهم بالله كافر شيء ما الله دا سكا كافر شيء عبادة هن أكي إيبا da zuci ake kafirci ko kuma ai kafirci da baki ana kafirci ne da baki ana kafirci ne da zuci to amma sai Allah madaukakin sarki sai ce bima qaddamat aydihim yahudawa ba za su taba fatan su mutu ba saboda sun san abin da hannayensu suka aikata marasa kyau fi mukhalafatihim amrahu saboda sun saba umarnin annabi sallallahu umarnin Allah wa ta'atuhu kuma sun saba sun kisi ma Allah maɗaukacin sarki da'a fi tiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a wajen bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kisi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa ba za su taɓa fatan su mutu ba in aka ce musu su mutu to an faɗa musu muguwan magana muguwan magana da kwata-kwata ba sa son su ji ta saboda sun san in suka yi asarar rayuwarsu ta duniya suka tafi lahira to azaba za su shiga wa ma ja'a bihi min indillahi kuma sun kafirce ma abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga Allah madaukakin sarki wa hum yajidunahu maktuban indahum fi tawrati alhali sun samu abinda ke gaggata annabi sallallahu alaihi wasallam a rubuce a cikin littafin su na at-taura ba wani abin da ya boye a gare su na gaggata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabtarsa amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da ya suka san shi ya zo musu ya suka kafirce suka yi imani da Allah suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ƙaryata alqur'ani suka ce ai annabi sallallahu da kansa ya zauna ya kirkiro alqur'ani ya rubuta shi da kanshi da kuma sauran tsiyata kure da suka ci gaba da aikatawa wa ya'lamuna annahu nabiyyun mab'uthun kuma ai yahudawa suna da sani cikakken sani akan cewa annabin mu sallallahu alaihi wasallam annabi ne da Allah madaukakin sarki ya aiko shi fa adafa jalla sana'uhu sai Allah madaukakin sarki sai ya danganta man qawat alaihi qulubuhum abinda zukatansu suka daura suka kulla wa azmaratu anfusuhum kuma rayukansu suka boye wa nataqat bihi alsinatuhum da kuma abin da harsunansu suka furta wa annahu mimma qaddamathu aydi aw min min hasani muhammadin sallallahu alaihi wasallama na hasada da suka rika ma annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya sai Allah ya tattara sai danganta zuwa ga me zuwa ga hannayensu aka ce ai hannuwansu ne suka aikata ina jin muna ganewa ai balarabe ya saba a maganarsa ya danganta duk aikin da ɗan adam ya yi zuwa ga hannu in dai aikin nan mara kyau in ɗan adam ya aikata aiki mara kyau da ake tsammanin ba zai ga sakamako mai kyau a game da wannan aikin nasa ba sai balarabe ce ce bima qaddamat yaduhu ai hannun shi ne ya aikata alhali ko da ba hannun nasa ya aikata ba wal baghi alaihi da kuma yadda suka rika ma annabi sallallahu alaihi wasallam cuta da tawaye sai Allah ya danganta shi zuwa ga hannunsu wa takzibihi da kuma yadda suka ƙaryata shi wa juhudi risalatihi da kuma yadda suka musa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiyarda da wannan saƙon duka Allah sai ya danganta shi ila aidihim zuwa ga hannuwansu wa annahu mimma qaddamatu aidihim kuma Allah ya ce ai hannuwansu ne suka gabatar suka aikata wannan ayyukan li ilmi arabi saboda larabawa suna da ilimi na ma'ana zalika fi mantiqiha in an faɗi haka a cikin maganar sun sani in aka ce hannu ya aikata abu to sun san abin da ake nufi an san cewa aiki ne mara kyau mutum ya aikata wa kalamiha kuma sun san haka a maganar su ba bakon abu bane qur'ani ya sauka da harshen larabci kuma larabcin nan da larabawa ke fahimtar sa amma duk da haka alqur'ani ya zo da abin da dole sai laraba sun bukaci sharhin sa shi yasa sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce alqur'ani tafsirin sa kala uku kala hudu ne afwan yace na farko shine ma ta'rifuhu ma ta'rifuhu al-arabu fi kalamiha akwai larabcin alqur'ani da balarabe ya san me ake nufi da shi kage yanzu nan bima qaddamat aydihim duk balaraban asali ba wanda ya zo ya cakuɗa da gwarawa ba yaren shi na larabci ya lalace kamar irin larabawan yanzu ka ga balarabe katoto amma bai iya larabci ba in yana larabci in kana ji sai cikin kai kama kullewa saboda damuwa yadda kake samun bahaushe asalin hausa bai iya hausa ba kuma ya ta rigima da shi ya ce ya iya alhali bai iya ba musamman in za a rubuta to kaga irinsa wannan to amma balaraban asali balaraban asali to ya akwai kalmomin da da jumlolin da da alkur'ani ya zo da su ana masa ya sani to wannan na ciki nau'in farko kenan nau'i na biyu ma la yu'zahu kullu muslimin bi jahli abinda tun musulmi ba za a bashi uzuri ba idan ya ce bai san tafsirinsa ba yanzu musulmi sai a zo a tare shi a ce me ya fassara qul huwallahu ahad sai ce bai sani ba baka da uzuri a wajen Allah wannan wajibi ne ka koyi fassara qul huwallahu ahad saboda tauhidi nau'i na biyu kenan akwai nau'i na uku ma la ya'lamuhu illa ulama tafsirin da babu wanda zai iya shi sai malami tafsirin da ba wanda zai iya shi sai malami sai idan mutum ya koya ya koya ya iya sosai ya gwananci ka gani ko sannan sai na hudu shine ma la ya'lamuhu illa Allah akwai tasirin da duk gwanancewa ka sai dai ka bashi Allah kadai ya san ma'anarsa na ma'anarsa ta asali irin wannan al-huruful muqatta'a alif lam mim ha mim nun wal qalam wa ma yasghun da makamantansu wannan la ya'lamu tafsiraha al-haqiqiyya illa Allah ba wanda ya ishe fassara maka hakikanin me ake nufi sai Allah shi yasa zaka ga malaman mu idan sun zo in an zo an zo nan sai su ce Allahu alamu bi muradihi bi zalika Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da wannan hakikanin ma'ana alif lam mim to Allah kadai ya san ma'anarsa ko da wani ijtihadi ya ce bari ya faɗa to zai faɗi ra'ayinsa ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara ba annabi sama ko abin da bai fassara ba sannan ko ba wani abu bane da yake haɗa ba kalma bace haɗaɗɗiya harfa ne aka faɗi alhukukul hidayiyya ne aka haɗa su ga sunan so da kaga Allahu alamu bi radi bi zalika shikenan sai ka huta ma kanka kar ka shiga kuma wani babin da zaka zo ana ana tuhuma ka ina ka samu a ina ka samu to kaga shine wannan to larabawa sun sani a cikin maganar idan an ce bima qaddamat yaduhu ko bima qaddamat aydihim sakamakon abin da hannayensu suka aikata to balarabe ya san abin da ake nufi da ya ji wannan ya san cewa ba dole bane ya san hannun ya aikata wannan abin amma dai ya sani a fasahar maganarsa mummunan aiki aka aikata mun gane to shine wannan إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل القرآن بلس... أنزل القرآن بلسانها وبلغتها دومن القرآن ألا ياسو كدا شيني دا لغة اللاربشي دا كما حرشنس ما بنبنجي إذا كان اللغة دا حرش أبو دين اللغة هي اللسان أما قرآني كوتا كوتا باب كلمة اللغة أتكنسا سيدي لسان قرآني إذا زي بيان الناري to sai ya amfani da lafazin allisa eh baya cewa alluga so da kalmar luga kwata kwata bata zo a cikin alqur'ani ba sai dai allisan bi lisanin arabiyyin mubin wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qaumi li yubayyana lahum kaga allisan kenan to shine wannan saboda haka yahudawa ba za su taba burin mutuwa ba ba za su taba fatan mutuwa ba saboda sun san abin da hannayensu suka aikata miyagu mummunan aikin da suka aikata shi ya hana su su aikata fatan su mutu to fakhruddin razi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa mafatihul ghaib ko a tafsirul kabir yake cewa ai Allah madaukakin sarki a nan ya ce mana wallan ya tamannauhu abadan yi amfani da lafazin lan a cikin kuma aljumu'a Allah ya ce wala ya tamannaunahu abadan to me yasa aka nau'anta a nan bakara an ce walan ya tamannauhu abadan aka yi amfani da lafazin lan amma a cikin aljumu'a sai aka amfani da wala aka yi amfani da lafazin la dukkanin su su bi suna fa'idantar da nafayi ne wato korewa idan ka ce la a akulu ta'ama yawma ka ce ba zan ci abinci ba yau haka yin ka ce lan a akula ta'amal yau ba zan ci abinci ba yau amma suna da bambanci na biyu ya fi ƙarfi fiye da na farko shi ya sa ma wasu duk da suna da manufa malaman lura sai suka ɗauki lan sai suka ƙara mata wata ma'ana sai suka ce lan li nafi ta'bidi sai su ce lan faufau amma suna da manufa wanda ya fara kirkiro wannan bid'ar shine az-zamakhshari az-zamakhshari al-mu'tazili ba mu'tazili ne a aqidar mu'tazila ba za a ga ba Allah ba ranar lahira ba za a ga Allah a duniya ba ba za a ga Allah a lahira ba dama a duniya ba za a ganshi wannan ita ce aqida sahihiya amma a lahira za a ganshi duk wanda ya ce ba za a ga Allah ranar lahira ba to shine ba zai ganshi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sun tabbatar da za a ga Allah ranar lahira to az-zamakhshari aqidarsa ta mu'tazilanci ba za a ga Allah ran lahira ba to sai ya je da ya rasa yadda zai yi da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa alaihi salam lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai ya ce gashi san Allah ya ce lan sai ya ce lan din nan tufidu nafiyat ta'bid tufidu nafiyal abadi tana fa'idantar da korewa har abada ba za a ga Allah ba kaga in an ce har abada kaga shi ke abada dama ba ƙarshe ke al'abad ma la nihayata lahu abinda bai da ƙarshe sai ka ce abadan to sai suka ce haka to shine malam ibn malik rahmatullahi alaihi a cikin alkafiyatu shafiya yi masa raddi yake cewa wa marra an nafiya bilal mu'abbida fa qawluhu dudwati wa fa'duda ce duk wanda ya ce makallan tana fa'idantar da korewa ce ta har abada to ya ce kai wurgi da maganarsa kar ka ɗauke ta kishiyar maganarsa ka karfafe ta ita ce daidai domin Allah madaukakin sarki ya amfani da lafazin lan a cikin alkur'ani baya fa'idantar da har abada dan uwan annabi yusuf alaihi salam bayan duk sun tabbatar da cewa annabi yusuf alaihi salam ya rike musu dan uwa sai yake cewa falan abraha al-ardha amma sai yasa ne sai ce hatta ya adana li abi ai fa idza adana li abi abrahu al-ardha kina ce falan abraha al-ardha ba zan bar kasan nan ba ba zan bar kasar misra ba hatta ya adana li abi har sai babana ya muni izini ashe idza adana lahu abrahu abuhu kaga shikenan in baban shi mishi izini zai ban masa ya koma kan'anu kaga ashe hatta nan in lan ba ta fa'idantar da har abada ke ko sannan Allah madaukakin sarki yace maka yake bayani ke cewa wala yadkhuluna aljannata hatta yalida aljamal fi sambil khiyam kaga ta kamfani da hatta hatta kuna fa'idantar da gaya ne tana da karshe ban tafi da nesa ba ko to to shine sai Fakhruddin Razi yake sanya ba mu fa'ida ta me yasa anan Allah ya ce wallan ya tamannau a can kuma sotul jumu'a Allah ya ce wala ya tamannaunahu me hikima to sai ya ce fa in qila idan me tambaya ya tambaya ya ce innahu ta'ala qala ha huna Allah madaukakin sarki anan ya ce walan ya tamannauhu abadan yayi amfani da lan wa qala fi surati al-jumu'ati a surati al-jumu'a kuma Allah yace wala yatamannawnahu yayi amfani da la falima zakara ha huna lan wa fi surati al-jumu'ati la sai ai tambaya a ce kenan me yasa a nan suratul baqara Allah yayi amfani da lafazin lan a can kuma suratul jumu'a Allah yayi amfani da lafazin la duk wani canji da kaga alqur'ani ya kawo maka na ibara to akwai fasaha a ciki akwai abin da ake son ka koya a wajen ko ka gano ko baka gano ba ko a gano maka ko ba a gano maka ba qur'ani babu gwaranci a cikinsa الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا النكرة في سياق النفي تعم ولم يجعل له ألا جأي بسن ولا أبو ذا أتي كركتا بني أتين القرآن باب كركتا أتين القرآن abin da ake cima al'iwaj shine duk abin da ya zama ka kauce ma daidai sunansa iwaju to babu iwaju a cikin alqur'ani gabaki ɗin alkur'ani kitabun mustaqimun ne istiqama ce a cikin alkur'ani gabaki ɗin alkur'ani seti ne a seta yake babu karkacewa to me yasa to ga fakhruddin razi rahmatullahi alaihi zai ba mu amsa kun san fakhruddin razi malamin lugha sannan malamin fiqh ne malamin usulul fiqh ne sannan ba falsafi akwai falsafa filosofa ne sosai sannan likita sannan malamin tafsiri shi yasa tafsirin sa mafatihul ghaib komai akwai a ciki duk da malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya soke shi yace fihi kullu shay'in illa tafsira yace komai akwai amma babu tafsiri a ciki to aya ɗaya sai ya daɗe yana ma bayani kan te shiga can ya shiga can to amma dai wannan fa'ida ce mai kyau mu tsaya mu saurare ta sosai kulna ya ce to sai mu ba shi amsa wanda ya ce me yasa a nan aka ce lan a juma'a kuma aka ce la innahu fi hadhihi surati innahum fi hadhihi surati ai a wannan sura wata sura kenan suratul baqara ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس أي يهودا وسرية شوى جدا لاهرة على جنة ناس نسو كلي بند قوة kun rike wannan ai haka ko ai Allah ce waye qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalifatan min dunin nas fatamannu al-maut in kuntum sadiqin kaga abinda suka yi iddiyayi sun ce aljanna ta ce sannan ai can cewa suka yi wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara da asura ɗaya ko da asuratul baqara to kaga kun ga abin da suka yi iddi'ai kenan sun ce aljanna ta mace wadda'u fi suratil jumu'ati amma a suratul jumu'a abin da suka yi riya annahum awliya'ullahi min dunin nas cewa suka yi su waliyan Allah ne su kadai ne waliyan Allah duk wani wanda ba waliyin Allah duk wani ba su ba to ba waliyin Allah bane kun ga kun ga abin da suka yi a bakara cewa suka yi aljanna ta ce an je lahirar ga lahirar ta zo an tashi tashin alkiyama shikenan to su kaɗai za su shiga aljanna suna shiga aljanna sai a kulle kowa kuma ya san inda zai je kaga wannan kenan amma a suratul juma'a cewa suka yi su waliyan Allah ne su kaɗai ne waliyan Allah kaga kiyama bata tashi ba ai ana gane waliyin Allah a duniya muna ganewa ana gane waliyin Allah a duniya ko Allah yakan ba shi karamomi da za a iya gane cewa shi waliyin sani to a duniya kenan to shine sai ya ce wallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki abdala hadainil amraini ya ɓata waɗannan abubuwan nasu guda biyu bi annahu law kana kadhalika la wajaba an yatamannawu al-mauta ai da duka waɗannan abubuwan da suka faɗi guda biyu da gaske ne to da ya wajaba a gare su sifatan su mutu in sun ce su waliyan Allah ne to su mutu waliyin Allah an je lahira aljanna zai shiga sannan in sun ce aljanna Allah ta su ce to su bari mana aje su sifatan su mutu mana aje lahiran kawai su shige aljanna to sai ya ce wadda wal ula amma ikirarin su na farko na cewa aljanna ta su ce a azamu min as-sani yace ta fi tafi girma kun yadda ko ba ku yadda ba mutum ya ce aljanna ta shi ce shi kadai zai shiga da ya ce shi waliyin Allah ne shi kadai ne waliyin Allah wanne ne ya fi ga misali sai wani ya zo ya tsaya kofar gida sai yin shi da kannin shi za su shiga gida sai ya ce musu ni kadai ne dan babanmu ni kadai ne babana ya haifa wani kuma shi kuma a kofar gidansa sai ya tsaya kannin shi da yin shi sun zo za su shiga gida sai ce ba wanda zai shiga gidan nan gidan nan ni nawa ne ni kadai waye ba hauka a cikin su ya ce ba za ku shiga gidan nan ba ni kadai ke da gidan nan waye ba hauka da wanda ya ce shi kadai baban shi ya haifa da wanda ya ce wannan gidan shi kadai ne saboda haka tafi inda za su je waye ba hauka me cewa gidansu gidansu ne shi kadai ko akwai mai sabanin wannan fahimtar ya daga hannu mu gan shi ya faɗi hujjar shi har kai ta cewa ba baban ku bane ka ce ba baban su bane mana shi in ka ce ba ba shi ya haife su ba sai a za a gane kila sai ya mutu an zuwa bangado to amma nan baban na da rai ya zo ya tsara kofar gida ce wannan gidan nashi ne shi kadai kaga wannan kwayar da ya sha babba ce ta fi ta waccan girma to kaga annad da'awal ula a'zamu min ath-thaniya da'awarsu ta farko ikirarinsu na farko cewa aljanna Allah ta ce sai ka suranta abin ka misalta gashi nan yanzu kiyama ta tashi duk an tashi shikenan sai a buɗe aljanna kawai sai yahuda sai su je sai su shige suna shigewa sai su ja kofa su kadai mu kuma da ba yahuda ba wai ba za mu shiga ba amma a nan duniya cewa suke yi ai su ne waliyan Allah to sai ta faɗi dama na dalilin waliyai guda nawa ne ka a cikin musulmi akwai na dalilin waliyai ai kawai sai a mutum ya ce koshi sai ce wani waliyi ne yau yau in naga dama ni ma zan naɗa waliyai in naɗa in sa musu suna kuma shi ke na ita rigima da ni amma cewa aljanna ni kaɗai zan shiga aljanna ko kuma nawa wane shi kaɗai zai shiga aljanna to ba abin da ya kai wannan hauka to shi yasa da Allah ya tashi zai kore shi ne sai ce idis sa'adatul quswa domin rabo mafi girma wanda ake fatan samu hiyal husulu fi sawabi fi dari sawabi shine a samu gidan gidan lada da baki ne da hauma duk duk aikin da mutum yake da fatan sa shine ya sami me ya samu aljanna duk abin da mutum yake ya gama rayuwarsa bai shiga aljanna ba ya gama tabewa to kaga babban fatan kenan domin hatta abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce sun fi shiga aljanna daɗi to ai sai an shiga aljanna za a same su ganin Allah madaukakin sarki Allah ya tajalli a gan shi ya fi shiga aljanna daɗi sannan Allah ya ce ya yadda da bayinsa da suka shiga aljanna ya fi shiga aljanna daɗi wa ridwanun min Allah akbar Allah ya ce ya yadda da bayinsa ya fi shiga aljanna daɗi to Allah zai ce ya yadda da kai baka shiga aljanna ba kaga ashe sai an shiga aljanna sauran za su biyo baya mun gane sosai ko to to shine wannan wa amma martabatul walayati amma mataki na waliyantaka fa hiya wa in kan sharifatan duk da cewa mataki ne mai daraja illa annaha innama turadu li yutawassala biha ila aljanna ai ita tsani ce kawai zuwa ga aljanna ai ba ita bace shiga aljanna kun yadda ai zama wali tsani ne na ka shiga aljannar Allah amma shiga aljannar to shine mataki na ƙarshe da mutum yake fata saboda haka a bakara sun ce aljanna su kaɗai za su shiga a juma'a sun ce su waliyan Allah ne su kaɗai ne waliyan Allah to shine sai ya ce فلما كانت الدعوى أعظم لا جرم بين تعالى فساد قولهم بلبزلا kun ji an zo wajen yayin da ya kasance ikirarinsu na farko na cewa aljanna ta su ce su kadai ta fi girma ikirarin ya fi girma to sai Allah madaukakin sarki sai ya tashi kore musu sai ya amfani da lan sai aka ce wa lan ya tamannahu abadan saboda me saboda lan ta fi karfi mun gane lan ta fi karfi a korewa لأنه أقوى الألفاظ النافية دومن لن أتكل لفظا دا أكي كورا مغانا دسو تو إتتفي كرفي ولما كانت الدعوة الثانية أيين دا كما إقرار سنفر كوية كسن شيء ليست في غاية العظمة لا جرم اقتفى في إبطالها بلفظها yayin da ya kasance shi wannan ikirarin bai kai na farko ba sai Allah madaukakin sarki ya zaɓi ya kore dala ya ka ce wala ya tamannaunahu abadan wane ne bai gane wannan dogon bayanin ba ya fito sosai ko to kun ji hikimar kenan li'annahu laysa fi nihayati alquwwati domin la bata kai matuƙa a korewa ba fi ifadati ma'anan nafi a wajen korewa ƙarfin la bai kai lan ba ƙarfin da a wasu na cewa su waliyan Allah ne su kadai bai kai karfin su ce aljannar Allah a ranar gobe alkiyama ta su bace su kadai shi yasa a can sai aka ce la a nan kuma sai aka ce lan ina jin kowa ya gane amma wanda za su fi jin daɗin wannan su ne wanda suka san na hau eh kaga daga yanzu sai ka ruga ka je ka ce kai ma na hau za ka koya Allah ya ganar da mu to sai Allah madaukakin sarki sai ya rufe ayat sai ce wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne game da azzalimai ibn jarir ibn tabari yace wallahu du ilmin bi zalamati bani adama Allah yana sane da abinda azzaluman yan adam suke aikatawa zalunci hawa hawa ne akwai zalunci mafi girma malamai suna ce mishi az-zulmul azlamu az-zulmul azlam shine shirka to shine nan yahuda suka yi ɗaukar hakkin Allah madaukakin sarki aje a ba wani az-zulmul azlam kenan akwai zalunci na biyu shine az-zulmul kabir zalunci wanda ya kasance babba bai kai wancan girma ba wani iri shine zalunci na saban Allah mutum ya ƙarya mutum ya zina mutum ya shagiya mutum ya liwatsi mutum ya aikata duk wani abu da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba amma bai kai kafirci girma ba wannan shine malaman mu suke ce masa az-zulmul kabir sai zalunci na uku na ƙasa shine az-zulmus sagir ko az-zulmul asgar shi az-zulmul asgaru shine zalunta kai mutum ya rika zalunta kansa ta yaya mutum yana jin yunwa ana zaman lafiya ba azumi yake bai ki cin abinci wannan zalunta kai ne shi yasa shari'a musulunci ta hana mutum yana zaune a bangare ɗaya jikinsa bangaren jikinsa ɗaya na inuwa ɗaya kuma yana cikin rana a'a ka shiga inuwa annabi sallama ya hana mutum ya zauna rabin jikinsa rabi bangaren jikinsa rabi na da na, na inuwa ɗaya kuma yana inuwa ba kyau zaluntar kai ne shi yasa aka hana mutum ya tafiya da takalmi wayari ɗaya malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yace wannan yana cikin ma'anar haka zaluntar kai ne mutum ya zama kafarsa ɗaya ya sa mata takalmi kafarsa ɗaya kuma ta zama babu takalmi a cikin nau'i ne na zalunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace li yakhla'uhuma jami'an aw li li yan'alhuma jami'an ko ya cire duka ko ya sa duka to wannan shine to yahuda wani irin zalunci suka yi anan ha Allah ya bada labari yace wallahu alimun bil zalimin zalunci na sama zalunci na sama suka yi az-zulmul azlamu suka yi ko az-zulmul akbar zalunci mafi girma suka yi domin an ta lissafa mana miyagun ayyuka da suka yi na kafirci da fita daga musulunci da kin yadda da annabawan Allah da kuma karyata su to sai ibnu jarir na tabari sai ce nan da Allah ya ce wallahu alimun bi zalimi lafazi ne am lafazi ne am domin Allah ya ce az-zalimi alko tana fa'idantar da nafayi tana fa'idantar da umumi gamewa idan ta shiga cikin suna mufradi ko kuma suna wanda ya kasance abin nan jami'i to shi yasa sai ce wallahu zu ilmin bi zalamati bani adam Allah yana sanne da azzaliman yan adam yahudi ha wa nasara wa nasara ha Allah ya san azzaliman yahudawa kuma ya san azzaliman kiristoci وسائر أهل الملل غيرها sannan Allah yana sanar da azzaliman sauran addinai ma wanda ba Yahudawa ba ba Nasara ba duka azzalimai Allah na sanar da su wa ma ya'maluna kuma Allah yana sanar da abin da suke aikatawa wa zulmul yahudi to me zaluncin da Yahudawa suka yi كفرهم بالله في خلافهم امره وطاعته في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم zalincin da yahudawa suka yi shine kafirce ma Allah da suka yi da kuma saba ma umarni da da'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an kanu yastaftihuna bihi bayan sun kasance da suna neman Allah ya taimake su da annabi sallallahu alaihi wasallama wa bi mab'athihi kuma Allah ya aiko shi domin su ci nasara akan mushrikai wa juhudihim nubuwatahu da kuma yadda suka musa annabtar annabi sallama wa hum alimuna annahu nabiyullahi wa rasuluhu ilaihim alhali sun san cewa shi annabin Allah ne kuma manzon Allah ne da ya aiko shi zuwa gare su wannan shine zaluncin yahudawa so daga Allah yana sanar da su sannan ilmullahi bi al-insani wa amalihi yaqtadi jaza'ahu a ce Allah ya san abin da kake aikatawa to yana hukunta cewa ne Allah zai saka duk inda ka ji Allah ya ce wallahu alimun bi kaza ko wallahu ya alamu kaza to wannan yana nuna maka cewa Allah zai saka kenan ba kawai sanin ba a'a a misali na duniya shi kenan sai aka ce sai gwamnati ta ce sai aka ce gwamnati na sane da abin da mutane suke aikatawa a kawai ta sani shi kenan da ta sani sai a ne a akwai sakamako wato duk mutumin da ya doge ya ci gaba da aikata abin da gwamnatin nan ta sai ta sa ta ce ka a yi to zai ga sakamakon abin da gwamnati za ta masa so daga wallahu alimun bi zalimi ya san abin ya san su ya san abin da suke aikatawa to zai kuma saka musu zai saka musu abin da suka aikata ba za su tafi haka nan su sha a banza ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه أتشن تفسيرا التحرير والتنوير يكي تشيوة وعدت هذه الآية أن كرجا ونن آية تشي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa annabi su sanama annabin Allah ne saboda gashi ya faɗi magana kuma magana ta yi ne ta tabbata ai mun karanta hadisin ibnu abbas radiyallahu anhu ma da al-imam abu ya'la ya ruwaito shi a cikin musnadin sa da isnadi sahihi annabi mai ce wallahi da yahudawa sun yi burin mutuwa to da sai sun mutu kuma suna mutuwa za su gama saukan su a wuta kaga wannan yana gaggata maka ne gaggata yana gaggata maka annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam li'anna hanafat sudura tamanni al-maut ma'a hirsihim ala an yuzhiru taqdib hadhihi al-ayati domin wannan aya ta zo ta kore cewa yahudawa fa ba za su taba burin mutuwa ba duk da cewa yahudawa sun so ai a burinsu sun so su kareta wannan aya amma yayi wa gare su shi burinsu mutum mana har yau ba yahude in ya isa ya zo ya burin ya mutu gamu a masallacin nan ya zo mu karanta mushi wannan aya sai ya ce to Allah karɓi raina yau ya gani in ya mutu yanzu to wuta zai je shiga yana mutuwa wuta zai shiga kaga ba zai je wannan kasa sabab ba dama kuma gashi mayar rayuwa wala yuqalu malam ibnu ashur ya ce baya halatta a ce la'allahum tamannawu al-maut bi qulubihim bai halatta wani ya ce a watakila sun yi burin a zuciyarsu li'anna tamanni bil qalbi ai domin buri a zuci li'annahum law tamannaw bil qalbi kenan da na bihi bi alsinatihim to ai da sun yi burin a zuciya ai sai sun furta da bakinsu ba za su iya shiru ba musamman bai hude da burinsa shine ya nuna shi isasshe ne ai ba zai yi su buri a zuciyarsa ba amma su kasa faɗi a baki su faɗi a baki لقصد الإعلان بإبطال هذه الوصمة domin ai babban burinsu shine su su ƙaryata su ɓata wannan alamar da aka faɗi cewa alamar su ce ba za su iya burin mutuwar ba fasukutuhum yadullu ala adami wuqu'ihi shirin da suka yi ya nuna ne ya nuna cewa kwata-kwata ba su yi burin su mutu ba a zuciyar ba yahude ba zai yi fatan ya mutu ba ba zai taɓa fatan ya mutu ba in kana so ku yi rigima da shi kai masa batun mutuwa in kai masa batun mutuwa to shi kenan za ka ga abin da zai faru so da haka wannan aya tana daga cikin alamomin annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam ga manzal sama ya faɗi abu kuma abin nan ya tabbata walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim har yau ba za su yi burin mutuwa ba Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu sai Allah madaukakin sarki sai ya ce a aya ta 96 wala tajidannahum ahrasan nas ala haya ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا na'am يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da tona ma Yahudawa asiri ya ce wala tajidannahum wallahi za ka same su ahrasan nasi ala haya sun fi kowa a cikin mutane burin rayuwa wa min alladhina ashraku kuma sun fi ma mushrikai burin rayuwa sun fi mushrikai san su rayu a duniya yawaddu ahaduhum za ka samu ɗaya daga cikin Yahudawa yana fata lau yu'ammahu alfa sanatin ina ma dai a rayar da shi ya rayu shekara dubu ɗaya sai Allah ce wa ma huwa bi muzahzihi amma wannan rayar da shi da za a yi ɗin har shekara dubu ba za ta nisantar da shi ba min al'azabi daga azaban lahira an yu'ammara ko da an rayar da shi ɗin والله ألا مدوكتين سركي بصير ميغنيني مسنيني بما يعملون أجمد أبن سكي أي كتابة wannan kaga an sake gamawa da su shekara dubu ba yahude da za a ce ya shekara dubu ya zama arzalul umri to yana su likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a din nan sai dai a rika fitowa da shi ana shanya shi a fito da shi da rana a shanya zuwa yammaci a mai da shi ɗaki ya bawali ya ihu ya ce maciji bawali na zubowa sai ta ya maciji ne katotan maciji ta ihu da la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a dan shi ya zo ya ce wane ne ya faɗi sunan shi ya ce wane wane ne ya ce sai ya faɗi wani can a China ya ce wane na China bai taɓa zuwa China ba to yin wannan rayuwar ba yahude in ita zai yana so idan ba yahude zai yi rayuwar da yau ka kore shi a nan ya tashi ya koma can a sake bin shi a kore shi a can to zai ya bai wannan rayuwa shi yana son rayuwa shi dai ya rayu a duniya kawai ka a mutu kowace irin rayuwa zai shi dai ita yake so bai san ai mai maganar lahira ba maganar lahira kaga walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim sun san abin da suka aikata in an je lahira to sai an saka musu kuma abin da ya sa bai hude ya ƙara kin lahira saboda ya santa a cikin littafinsa akwai bayanin imani da lahira shi yasa za mu ji malaman tafsiri suka ce shi yasa ma Allah sai ya ce wa minal ladina ashraku shi wanda ya shirka ai shi bai da maza a lahira ba ya ta kankance kawai ba lahira mushriki wanda bai yadda akwai bai yadda da Allah ba ai ba lahira a wajensa kaga shine aula da yaso duniya ai tunda tunanin shi ba wata maganar lahira ai wa ma yulikuna illa dahru ne su kawai babu na mutu wa nahaya ne za mu ci gaba da rayuwa mu mutu kuma mu rayu to amma shi ba yahude ya san akwai lahira ya san akwai lahira to shi yasa ya fi jin tsoronta baya so a yi masa maganar lahira al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi ya ce ai ala tulil umri za ka samu yahudawa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya sai ibn kathir sai ya fassara ala hayatin sai ya ce ala tulil umri ba yahude shi dai kullun za ka same shi akan son tsawon rayuwa ya samu rayuwa mai tsawo ya hole lima ya'malu lima ya'lamuna ma'alahum as-sayyi'a domin sun san makomarsu mummuna wa aqibatahum inda Allah al-khasirata kuma sun san sakamakonsa a wajen Allah wanda ya kasance tababban sakamakon nan shi yasa ba su su mutu li'anna duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafir domin duniya ai hukukun mummuni ce amma aljanna kafiri ce me fassara wannan hadisin hadisi ne sahihi al-imam muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa me fassara ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir malamai suna ba da labari suka ce ibnu hajar rahmatullahi alaihi ibnu hajar malami ne da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya malami ne kuma mai dukiya alkali ne shi kuma ya taba zama minista sannan kuma ya gaji dukiya a wajen babansa ran nan yana tafiya ya ci kwalliya a gefen titi sai wani bai hude sai ya gan shi shi kuma bai hudan cikin raga mun san raga ko cikin tsumma ne sakwatanci cikin tsumma shi kenan sai ya tsallako titi sai ya dawo inda alimamu na hajar yake sai ya ce malimamu na hajar ce alaga bata mala ku kuka ce annabinku ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya hukukun mummuni ce sannan aljanna kafiri ce to ya aka kai yanzu gashi kana jin daɗi ni kuma yanzu gani ina shan wahala sai ibn hajar sai ya ce masa eh annabi sama ya faɗi haka a hadisi sahihi amma ma'anarsa ita ce kaga duk wannan daɗin da nake ji to a kurkuku nake saboda daɗin da zan je in samu a lahira in na mutu ina da imani kaga kai kuma wannan wahalar da kake sha yanzu to aljanna kake ciki domin wallahi in ka mutu ka shiga jahannama to za ka gane wannan daɗi kake ciki ya ce oho abin da ake nufi kenan ya ce ma asfaha nabiyyakum ya ce kai ba wanda ya kai annabin ku fasaha so daga aljanna duniyan nan duk daɗin da musulmi yake ciki a kuku yake saboda daɗin da yake fatan ya je ya samu shi ko kafiri duk wahalar da zai sha a duniya to ya sani daɗi yake sha domin in yi makan shi kasassaɓa bai tuba ba har ya mutu to ai zai gane zai gane zai gane zai gane kiɗa ba karatu ba ne Allah shirya daddaru za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala saboda lokaci ya yi sai Allah kai mu gobe sai mu tashi daga inda muka tsaya insha Allah daga maganar al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi Allah shiryatar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sanya mu a cikin bayinsa da yake yantawa a cikin wannan wata mai alfarma waɗannan kwanaki da muke ciki masu alkhairi Allah madaukakin sarki ya samu a cikin yantattun su Allah madaukakin sarki muna roƙon ka gafarta mana zunuban mu ka kare mu daga abubuwan da suka kasance marasa kyau wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh